أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha biyar ga watan daya kamar kamar ya sha biyar ga watan daya ga watan biyu na na hijira hijira hijira miladiya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da kamfanin tekun sassan minista
yau nawa ne kwanan wata sha shida ga watan nawa yawwa sha shida ga watan al-muharram shekara ta 1438 hijira na muhammadu alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 17 ga watan goma shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na biyu a cikin tafsirin suratul ra'ad za mu tashi a aya ta biyar mun tsaya a aya ta hudu haka ne haka ne ko jayyid bayan hutu mai tsawo da muka samu muna fatan Allah ya sa albarka cikin abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana to arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma lamirin zancen da kansa yake mana da shi yake bayan ya ce masa wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'anabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin yace wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukuli inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun bayan wannan bayani dai akan kudurar Allah da ikon ubangiji tabaraka wa ta'ala akan faran halitta da kuma yin halittun kala-kala daban-daban wannan yana nuna ƙwarewar Allah a cikin mulkinsa da ƙarfin Allah a cikin sarautarsa tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ya fifita wani ɓangare na abinci akan wani ko wajen ɗanɗano akan wani amma duk da haka wai kafirai ba su yadda da ƙarfin mulki da isar ubangiji ba abin mamaki ya ce wa in ta'ajab fa ajabun qauluhum idan har za ka yi mamaki ya muhammadu min takzibil kuffari laka sallallahu alaihi wasallam dangane da ƙaryata ka da kafirai suke ta yi ma annaka kunta مشتهرا بينهم موصوفا عندهم بالصدق والأمانة da cewa ka shahara a cikinsu kai abin sifantawa ne da gaskiya da amana wa ma'ama ma'aka min al'adillati alqati'a da kuma abin da ke tare da kai na dalilai yankakkun dalilai waɗanda suke nuna cewa gaskiya ne aikakke ne kai daga Allah to wannan ba shine abin mamaki ba falaisa al-takzibu bi ajab ƙaryata ka ba shine abin mamaki ba fa ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid abin mamaki shine kai mamakin fadin su da suke cewa wai mu yanzu bayan mun mutu mun zama turbaya bayan mun mutu mun radiddige bayan mun mutu mun zama ƙasa a inna lafi khalqin jadid kuma yanzu mu dinnan sai mun sake dawowa wata sabuwar halitta wannan istifham ne inkari ba su yadda ba wai yanzu bayan mun mutu mun rididdige wai a ce wai akwai wani Allah da zai iya tashin mu ka duba irin wannan mummunan lafazi da kafiran da suke fada yanzu mu dinnan mu ne za a zo a sake tashin mu to ai mai ikon da ya halicce ku a farko shi ya faru halittan ku a farko ya muku duk abin da zai iya muku a duniya to kuma shi ne yake da ikon kuma bayan ya kashe ku ya tada ku za'aman ladina kafaru allan yub'asu kafirai sun raye cewa wai ba za a taba tashin su ba qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala allahi yasir gaya musu bala lalle ne Allah madaukin sarki yayi alkawari wallahi sai ya tashe ku duk wanda bai yadda ya tashi ba dan Allah kai ya bari ya mutu wallahi sai an tashe ku kuma wallahi sai an ba da labari akan abin da kuke aikata ba ma wai a tashe ku kaɗai ba za a tashe ka bayan an tashe ka kuma sai an karanta maka abubuwan da duk ka aikata a rayuwarka ka je can ka dawo ka shiga kasuwa ka yi zina ka yi sata ka yi sallah ka yi azumi ka sada zumunci ka je makaranta ka yi bacci ka ɗauki kayan wani ka yi duk abin da ɗan adam ya yi wallahi sai an ba shi labari a wata aya cewa suke a ina lama ba'usu na khalqan jadida yanzu mu din ne za a dada tashin mu sabuwar halitta qul alladhi fatarakum awwala marratin wanda ya tashe ku din nan tun farko wanda ya halice ku tun farko wallahi shi zai daɗa tashin ku a ƙarshe fasayun ghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu ko matahu Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidu samawati wal ard shine mahalicin komai kuma shine mai wato wakili akan komai kayansa ne ba wanda ya isa ya ce masa kanzil ya halitta ya kashe kuma wallahi zai tayar shine Allah ce waɗannan da suke musa tashin alkiyama ula'ika alladhina kafaru bi rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka kafirce ubangijinsu wa ula'ika al-aghlalu fi anaqihim su ne wanda za su samu wato wani kukumi a cikin a wuyansu za a ɗaure su a kiyama ka gansu ana jaye da su ana musu azaba أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كما ولن سوني أن وتا إن جاء الله كما أوتر ما ما سقدر ما دوما تبتا أتشكم وتا جماعة duk wanda bai yadda da alkiyama ba dan wuta ne duk wanda bai yadda za a tashe shi a matsayin sabi ba dan wuta ne duk wanda yake ganin Allah bai isa ba bayan ya kashe shi a cikin ƙasa sannan kuma ya daɗa tashin sai tambaye shi to wallahi ɗan wuta ne kenan yana cikin aƙida dole ne mu yadda za mu mutu kuma mu yadda bayan mu mutu za a tashe mu la ilaha illallah me muka shirya wa wannan tashi namu me muka kimtsa wa lissafin da za a yi mana a kabari me muka tanada a ranar da za mu tashi mu tsaya a gaban Allah maliki yawmiddin idan har mun yadda Allah zai tashe mu wani tanadi muka yi za ka tafi lagos nan da sati biyu kana ta shiri ko dai ka biya kudin jirgi ko ka biya kudin mota ko ka zuba motar ka mai kana shiri ka shiri mai za ka yi a can za ka tafi gida bayan an tashi da karatu ko dai ka tafi da kafa ko kawo abin hawa ka yi tanadin da za ka tafi kafarka ita ce tanadinka da lafiyarka to za ka mutu idan ka mutu za a tambaye ka to wani shiri ka yi wa tambayar da za a yi maka ai anan makaranta ma kana karatu kana zuwa jami'a kana zuwa kwaleji ana maka lakca ana maka wa- karatu kana ta zuwa kana muraja kana karatu don idan aka tambaye ka a jarrabawa ka iya bada amsa to wani tanadi kai don amsa jarrabawar lahira akwai waɗanda suna sallah suna azumi amma wallahi ba su da aƙida labarin kiyama ma ba nasu bane wasu kuma an ruɗe su an ce musu idan kuka mutu wane da wane za su cuce ku za su cece ku wane da wane za su kubutar da ku wallahi duk wanda ya ce maka a kiyama wai shi zai tsaya maka zai cece ka ba annabi ne shi ba to wallahi ya maka ƙarya ya kai ka ya baro sai Allah ya ce mu
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب haka yake Allah madaukin sarki ya ci gaba da gaya annabi alaihi salatu wassalam wa yasta'jilunaka bis sayyi'ah waɗannan kafirai suna gaggauta maka as-sayyi'a maganar azaba kalmar as-sayyi'a a nan gurin azaba ake nufi yasta'jilunaka bis sayyi'ati ay yasta'jilunaka bil azabi qabla al hasanat ko qablal hasanati kafin rahama magana azaba ce kafin rahama ta zo musu suna ta gaya maka suna tsammanin Allah ba zai iya yi musu haka ba وقد خلت من قبلهم المثلات alhali wasu ukubobi din sun gabata kalmar masulat jam'i ne na al-musla kamar as-samura ana nufin uqubatu uqubobi an samu azaba azaba uquba uquba da ta gabata ga kafirai da dama da suka karyata annabawan da suka gabata qad khalat min qablihim al-masulat ga abin misali nan an halakar da wani an halakar da wani an halakar da su wani al'umma kaza da kaza afala ya tabiruna biha yanzu mutanen nan ba sa iya daukan hanzari ba sa daukan izina wa inna rabbaka lazu magfiratin linnasi ala zulmihim ka gaya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama ubangijinka ma'abocin gafara ne ga mutane akan zaluncinsu a nan gurin ala zulmihim ana nufin ma'a zulmihim Allah ma'abucin gafara ne wa mutane duk da cewa suna yin zalunci tare da yin zaluncin nasu kuma Allah madaukin sarki yana yafe musu wa illa lam yutruk ala zahriha dabbatun in ba haka ba da Allah bai bar wata dabba tana tafiya a bayan ƙasa ba wallahi da duk ya halakar da kowa gafarar ubangijin ce ta sani da kai muke nan wurin gafarar ubangiji ne ta sa Allah ya jinkirta mana muka kai wannan lokaci da Allah ya yi fushi da mu da tuntunin saban da muke masa da zalunci da muke mu zalunci kanmu mu zalunci wasu da tuntunin ya kammala labari da mu wa inna rabbaka la shadidul iqab lalle ubangijinka wallahi mai tsananin uquba ne liman asahu ga wanda ya saba masa ka ƙara mamaki ya kai muhammadu akan cewa da suke yi a ba su wata aya ko ka saukan musu wata aya wata mujiza wata alama daga ubangiji sai Allah ce mu ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد har yanzu waɗannan kafiran sai suke ta cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi ina ma da kalmar laula tana nufin halla ina ma da an saukar wa muhammadu wata aya sallallahu alaihi wasallam daga ubangijinsa kamar misalin mu ganshi da sanda ko mu ganshi da taguwa irin ta annabi salihu ko mu ga wani abu wai ba za su yi imani da muhammadu ba sai sun ga wani abu take suna kallo allah ya saukar da shi daga sama a bawa muhammadu a matsayin wannan shi din wata aya ce da za ta nuna shi din gaskiya ne ba su yadda da wa'azinsa ba ba su yadda da faɗakarwarsa ba ba su yadda da tsoratarwarsa ba ba su yadda da albishir ɗinsa ba laula unzila alaihi ayatun min rabbi kuma ba da an saukar da ayoyin ma wallah ba su imanin ba can ma ba sun ce laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana ba laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ba za su yi imanin ba shi ne Allah tabaraka wa ta'ala da yake ya san su ya ce da manzan Allah inna ma anta mundir kai dinnan mai gargadi ne mukhawiful kafirina wa laysa alayka ityanun bil ayati wala bima yafta wato yaktarihun kai dai mai gargadi ne ga kafirai kuma baya kanka wai sai ka zo da wasu ayoyi don ainihin wato ka gamsar da su akan abin da suke da ra'ayin sai sun gani wali kulli qaumin had kowaɗanne mutane suna da hadi hadi wato annabi nabiyun yad'uhum ila rabbihim suna da annabin da ke kiransu zuwa ga ubangijinsu akwai hasful ya'i anan hadi ne amma sai qur'ani da balaga sai ce wani kulli qaumin had an gane ko waqfan wa waslan ko za a tsaya ko za a wuce da karatu ba za a ce hadi din ba za a cire wannan ya din akwai wata kira'a da aka karanta wa kulli qaumin hadi din an gane ko to wannan yana nuna mana cewa cikin isgilancin da kafirai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna challenging ɗinsa cewa wai sai an nuna musu ko an saukar musu da wata aya da za su ainihin wato gaskata shi in ba haka bai je da wa'azinsa in ba haka bai je da karatunsa to cikin ayoyin da za mu karanta nan gaba akwai bayani ne da ke nuni akan cikar ilimin Allah da ikon Allah da kuma gamewar hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala cewa shi din mai iko ne ya saukar da abin da kafaran suka ce sai an saukar muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma me yasa bai saukar ba saboda iliminsa ya tabbatar masa cewa suna yin wannan ne dan kure kuma ko da an saukar din ba imanin za su yi ba shi yasa Allah ya watsa kashin su yayi banza da su ya rabu da su kawai dai annabi abin da ke kansa ya je ci gaba da wa'azi idan sun bi sun yi imani yayi in ba su yi imani ba inna a atadina lizzalimina naran a hata bi suradiquha to sai Allah ya ce mi الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Allah madaukin sarki ya mai da martani da amsa dangane da abin da waɗannan kafirai suka faɗa. Allahu ya alamu mata milu kullu unsa su wancan abin ma suka tambaya bari a gaya musu abin da ya fi wannan ma birgewa Allah shi ne ya san abin da dukkan wata mace take ɗauke da shi na ciki duk abin da ke cikin cikin mata Allah ya sani min zakarin wa unsa wa wahid wa muta'addid wa ghairi zalik ko dai namiji ne ko mace ne ko kwaya ɗaya ne ko bi ne ko uku ne Allah shi ya mara kansa sani wa ma taghidul arham da abinda mahaifa take tauyewa kamar yaya iya tsawon kwanaki da watannin haihuwa wata ta haihu a wata tara wata wata takwas wata ta haihu a ƙasa da haka ma a ce an samu bakwaini ko ya rayu ko kuma bai zai rayu ba wa ma tazdadu da abinda take karawa ita mahaifar Allah ya san kowa a iya kwanakin da za a haife shi abinda ake nufi a yanzu malam yanzu ba ga mu a masallacin nan ba mun kai misalin ɗalurka mu watanni ɗaya aka haife shi wani ɗan wata tara ne da kwana uku ko ba ka bane wani ɗan wata takwas ne da kwana takwas wani ɗan wata takwas cif cif wani kuma saura kiris ya shiga wata tara haka Allah ya ga dama yake yi wani ya kara mai wani ya rage masa ko bature da yake scanning yake wane ne masu ba da edd suna felin ai ko ba ka bane ba suna iya bayarwa lokacin yayi matar ba ta haihu ba ko su faɗa kafin lokacin ya zo ta haihu kaɗan ne ake samun dacewa da abin da suka faɗa mala shine masani kuma a ta bature ba koyaushe yake sanin abin da ke cikin cikin mace ba sai ya kai wani yanayi ko an yi scanning akwai lokacin da ba a iya gane namiji ne ko mace ne ko ba ka bane ba amma Allah ana ɗaukan cikin a yau ya san waye ya san guda nawa ne ya san namiji ne ko mace ne baki ne fari ne ga kaura ne gajere ne shekara nawa zai duk Allah ya sani Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai da ka sani indahu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala bi miqdar ma'ana bi qadarin wahidin la yatajawazuhu kowa yana da kadari kwaya ɗaya da baya iya wuce shi kowa yana da lokacinsa kowa yana da yanayinsa kowa yana da yadda Allah ya ajiye masa haihuwarka daban da ta kaninka haka mutuwarka watakila daban ne da ta kaninka ga munan da yawa cinkus ɗakin tsumma amma kaga ranakun mutuwarmu ba ɗaya ba ne la ilaha illallah yanzu akwai wani a cikinmu a nan bire daɗe ba bai sani ba amma Allah sa dai ba kai bane ko haka kake so ka ce ni ma Allah sa dai ba ni bane to a to ai gwanda mu dan mu dan ƙara shanawa dai mu mu zikiri mu salati ko kuwa eh mu dan mu dan yi salatin annaba mu mu tuba zuwa ga Allah ba mutuwar ake gudu ba me za a tarar ya Allah har yanzu ya ubangiji har yanzu ba mu maka bautar da ya kamata mu maka ba ya Allah ka jinkirta mana ka ba mu ikon yi maka bauta irin yadda kake so Allah ka jinkirta mana ka ba mu ƙara istighfari sama da wanda muka yi Allah ka jinkirta mana da lafiya ka ba mu ƙara karatun Qur'ani sama da wanda muka yi ka jinkirta mana ya rab ka ba mu ikon taimakon mutane da yada alkhairi a duniya idan ka mana haka ya Allah ka taimaka mana kuma aikinka ne taimako da agazawa to amma Allah insha Allah Allah amsa mana amma Allah da kadarinsa da ikonsa yana ganin mu muna yawo ya san kowa ranar da za a sheme shi wani yana nan ya tara buri na fita hankali ashe gabaki ɗaya ma bai fi masa 'yan kwanaki ba za mu yi kaza za mu yi kaza ai in an yi kaza ma mu sai mun yi kaza ba dai wani bane za mu karya shi wani ne ai kaza za mu yi maganin sa ashe duka duka cokalin gidansa sai ya fi shi dadewa a duniya ashe matarsa tana da ciki ba zai ga haihuwarta ba ashe ɗansa ya tafi makaranta ba zai ga dawowarsa ba ashe ya shuka amfaninsa na gona ba zai girbe ba ashe yana jiran albashinsa na watan nan ba zai ci albashin ba ya zama na magada kullu shay'in indahu bi miqdar alimul ghaibi wa shahada Allah shine masanin gaibu abin da yake a koyi wa shahada da abin da yake fili الغيب ما غاب الشهادة ما شوهد abinda aka gani abinda aka tabbatar da shi abinda ke fili alkabirul muta'alu Allah shine alkabiru al'azimu kenan mai girma almuta'alu kuma maɗaukaki ala khalqihi bil qahri shine madaukaki akan halittarsa da rinjaye ba wanda ya fi Allah ko akwai shi kowa ƙasa da shi yake wannan duk sifofin Allah ne gaba ɗaya a cikin ayan nan bayani ne akan sifar Allah to aya ta gaba Allah malam mai Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من
Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqaula daidai ne shi a wajen ubangiji daga cikin ku man asarra alqaula wanda ya wato koye zance a cikin aikinsa yana zance yana koyewa wa man jahara bihi da kuma wanda yake bayyanawa ma'ana da wanda yake magana a fili da wanda yake a koye sawa'un a wajen Allah duk ɗaya ne Allahu akbar kana zaune yanzu a masallacin nan kana ta zancen zuci ban isa in san me kake faɗa ba ko akwai wani malami da ya isa ya ya faɗi mai muridinsa yake faɗa a cikin zuciyarsa babu ba a yi wannan mutumin ba kuma ba za a yi shi ba wannan harkar Allah ce kana zaune kana kullace da wani abu kake so kai Allah shine zai bada labarin ga abin da kake kullawa to dan ku gane shi fa da ka faɗa a lasifika da ka faɗa a cikin zuciyarka daɗe ne minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli da wanda ma yake boyewa da daddare a cikin duhu kalmar mustakhf abinda take nufi mustatir wanda ya suturtu ya ɓuya ga dare ga duhun dare ga ɓuya ya lullaba kansa ya yi wani abu duk ɗaya ne a wajen Allah da rana da daren duk ɗaya ne ba ruwansa da wai wata wuta kai ne idan ka aka sa maka wani sinadari yake ganin duhu shi Allah duk ɗaya ne a wajensa ba abin da baya gani wasaribun bin nahar da kuma wanda yake wato tafiya a hanyarsa da rana ko ya faɗi magana a fili ko ya faɗa a ɓoye bi zihabihi fi sirbihi fin nahari tafiyarsa akan hanyarsa ko a cikin jama'arsa ko akan turbarsa duk abin da yake yi da rana da daddare duk ɗaya ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah wadaran wanda yake ɓuya wai ya je ya saba wa Allah wai yana ganin Allah bai san me yake yi ba ya Allah nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik ya Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana ya Allah ka azurta mu da jin kunyar astaghfirullah mu saba maka a lokacin mu mu kadai muna ganin ba wanda yake ganin mu mu je mu yi wani abu na barna jama'a ku ce astaghfirullah dan adam da Allah ya gina shi da Allah ya halice shi yana da wata ɗabi'ar da yakan keɓance ya aikata wani abu ba wanda ya sani a duniya in ba Allah da ya halice shi ba ya bayyana salaha mutumin kirki ne shi a fili mutane su gani amma ya kewaya ya aikata abin da ke ba shi bane ba ya fi jin kunyar mutane akan jin kunyar Allah ku karanta tarihin bayan Allah na kwarai wallahi malam wasu cire kayansu su cire kaya su su gidir su yi tsirara ba sa iya yi a ɗakinsu a ban ɗakinsu a rufe wallahi ba sa iya yi daga cikinsu akwai sayyidina Usman ibn Affan aka ce baya wanka waye wanka haka jigidar tsirara baya iya yi kuma wallahi yanzu dinnan akwai mutanen da da yawa ba sa iya tsirara ko kwanciya za su yi wallahi sai sun daura wani abu a jikinsu sayyidina Usman ya ce ina jin kunyar ubangijina in cire kayana gaba ɗaya duk da cewa da riga ko ba riga a jikina Allah yana ganina amma ina jin kunyar in yi zikitar ina wanda yake zuwa je cika bab ɗinsa na wanka da ruwa ya cire kayansa da gidir ya tsunduma sai ka ce agwagwa ina wanda zai shiga ban daki tun a dakinsa wai tun da ya rufe dakinsa a dakinsa a kan gadansa ya cire kayansa gaba ɗaya ba komai haka zai miƙe zigidar ya shiga ban dakinsa gadararsa ai ba wanda yake ganinsa akwai mala'iku akwai Allah yana kallon ka kaɗan suturta shi yasa wasu kullum wanka za su yi suna da gajeren wando a jikinsu za su cire kayansu su wanke jikinsu da gajeren wandonsu su sa hannu da sabulu da soso su wanwanke duk inda za su wanke su ɗebi ruwa su watsa a jikinsu da wannan wandon idan sun gama sa tawul su goge jikinsu lullube jikinsu sai su cire wannan wandon sai su rataya shi a banɗakin sai su saka wani sabon wando sai su fita akwai abin da za ka ragu da shi a haka wani fa yana wankan ma haka jigidar ruwa ya kare hajiya haka zai kira ta zo zo ki karo min ruwa ta bude zigidar kaya guda a miƙo masa bai damu ba wai wani ne wai in zai kwanta bacci wai shi wai baya iya yin bacci sai ya kwabe yadda ka sana kwabe burodi sai ya kwabe gaba ɗaya ya cire komai a jikinsa haka zai baje a kan katifarsa da gadansa komai ya fi bai dalil ba a jikinsa ba haka zai kwana ka ji kunyar ubangijinka ka ji kunyar ubangijinka ba cewa ne haramun ne mutum ya yi wanka ya cire kayansa ba ba haka nake nufi ba ina ba da labari ne akan akwai waɗanda ubangijin da ya halicce su ma daidai da sa kaya da cirewa makonya suke ji to ina ga za su kewaye a suje su zina Allah bai sani ba a tunaninsu Allah bai sani ba mutum ya je ya shiga wani wuri shi da matarsa ya kunna blue film tsirara namiji na saduwa da namiji ko namiji na saduwa da mace yana kallo yana nuna wa matarsa suna kallo su ma su yi irin wannan wai suna fakunci akan shimfiɗa sun kunna wannan bulufin din suna gani yadda turawa suke wannan abin wai suna kwafa suna yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan wani irin rashin mutunci ne wannan yasa duk wanda bai samu tarbiyyar addini ba ya yi asara a rayuwarsa wallahi ya kamata ku sani ko ku ɓoye ko ku bayyana ko a tsuguna ko a tsaya ko a shiga a yi kuskus a ɗan karɓi cin hanci ba a sani ba Allah yana kallo ai ɗan sanda ne a bakin titi ko soja ne a bakin titi yana karɓan cin hanci idan ya zo kai kai kai sai ya tsaya daidai gefen direba sai shi ma direban sai ya miƙa hannu shi ma wancan sai ya miƙa hannu wai suna jin kunyar mutane kar su gansu ko suna jin tsoron kada wasu su gansu ce suna karɓan cin hanci amma ba sa jin kunyar Allah da ya halicce su ya ajiye su a wannan wurin a lokacin da ake farautar su ana kakkashe su ana yayyanka su ana sa musu bam a lokacin suke fusatar da ubangiji na karɓan cin hanci to ba matsala magana aikin kan nan mun gama komai amma dai sirri ne tsakaninmu da kai ka je ka dubu ɗari biyu da hamsin za a baka ofa ɗinka to yalla bai akwai receipt ne kai amma maganar receipt kake ni ne receipt ɗinka haka ba ke yi sun yi suru sun sirranta sun yi rashin gaskiya sun manta Allah yana kallon su don Allah malam ka daina zuwa ka keɓanta ka saba wa Allah ba da daɗi kuma akwai da na sani a cikinsa wallahi Allah ka samu fi ƙarfin zukatanmu ka karanta aya ta gaba lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi dan adam al-insan damirin na yana kowa kan al-insan yana da mala'iku ta ta'akabuhu kai ɗan adam kana da mala'ikun da suke binka kowannenmu yana da mala'ikan da aka wakilta masa yana binsa raqibun atid ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid sifar mala'ika ne guda ɗaya raqib atid ba wai raqibun wa atid ba mai bibiyarka mai rubuta abin da kake aikatawa min baini yadaihi a gaban shi wa min khalfihi a baya waɗannan kuma hafaza wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim akwai masu kula da ku gaba da baya له مؤكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله سنة كيا يشدق واتو umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faduna min amri la ay yahfadunahu bi amri Allah suna ba shi kariya ne da umarnin Allah Allah ne ya ba da umarni a kiyaye ka don Allah akwai gatan da ta wuce wannan wai mu dinnan fa yanzu da muke fa muna da waɗanda suke kare mu in za ka fada cikin wani bala'i ko wani rami sai ya tura ka sai ka canja hanya yana baka control a farkenka akwai masu gadinka in kana bacci ma akwai masu gadinka wasu malaman suka ce ma'anar ayar suna kiyaye maka kyawawan ayyukanka in ka rubuta a idan ka aikata sai su rinka rubuta ma haka kuma munana ma an kayi sai su ajiye maka kayanka wannan da yawa daga cikin malamai sun ce ayan nan tana nufin akwai mala'iku da suke tare da adam wato guda biyu suna rubuta kyawawan ayyuka da munana inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin lalle Allah baya canja wa mutane abin da suke aikatawa ko suke tare a kai Allah baya canja wa mutane halin da suke ciki hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai in sun canja wato abin da ke tattare da su na munanan hali su dawo kyawawa rashin haƙuri su dawo masu haƙuri kafirci su dawo musulunci zalunci su dawo adalci Allah baya canja abin da mutane suke yi abin da ke mutane suke rayuwa na hali sai sun canja da kansu wa idza arada Allahu bi qaumin su'an idan Allah yayi nufin azaba shine su'an idan yayi nufin azaba ga mutane fala maraddala to wallahi babu wanda isa ya juyar da wannan al'uqubat da Allah ya shirya zai yi wa ma lahum min dunihi min wal wa ma lahum ba su da wani ba Allah ba min walin wanda yake zai taimake su walin ana nufin nasir mai taimakawa kuna da wani mai taimaka muku ba Allah ba kuna da wani mai agaza muku ba Allah ba kuna da wani mai rufa muku asiri ba Allah ba kuna da wanda yake baku arziki ba Allah ba kuna da wanda yake ciyar da ku ba Allah ba kuna da wanda zai baku lafiya ba Allah ba kuna da wanda zai baku nisan kwana ba Allah ba wallahi ba ku da wani in ba Allah ba wa malakum min dunihi min wal ma lahum min dunihi min wal Allah mun sallama Allah mun miƙa wuya Allah mun yadda duka wannan akida ce shine abin da musulmi ya kamata ya rike ya yi kyakkyawan ƙuduri da shi ya yadda Allah ne mai bayarwa Allah ne mai karewa Allah ne mai taimakawa Allah ne ko mai hanawa Allah ne yake yin komai idan ka san wannan ka huta sai Allah ya ce والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin ayan nan da ta gabata ya koyin uwana dukkan al'ummar da take so ta samu canji ta samu sauyi a cikin halin da take ciki na kaskanci da talauci da fari da yunwa da zalunci da bakin ciki da hassada da damuwa sai fa in ta gyara sunnar Allah sai ka motsa sai ya gyara maka wannan aya ce ko Allah ne faɗa ko to mu ɗauke ta mu ɗora ta akan halin da muke ciki a Najeriya dukkanmu kowa ya yarda cewa ana cikin wani yanayi na daban da aka ɗebi shekaru ba a taɓa shiga irinsa ba a lokacin da aka fi tsammanin za a samu sauƙin a lokacin da aka sake jiki aka miƙe ƙafa za a samu sauƙin sai kuma aka samu akasi duk da cewa mummune na ƙwarai suna kyautata wa ubangijinsu zato duk abin da ya musu suna tsammanin akwai alheri a baya a bisa ka'idar فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا duk lokacin da aka samu kunci to albishir ne ma sauki ne zai biyo bayan shi lan yaghliba usrun yusraini ka'ida ce Allah ya yi alkawarin zai taimaka mutane amma sai ba su hanyar da za su samu taimakon cikin sauki yanzu don Allah za ku iya tuna barnar da mutanen ƙasar nan suke yi da fusatar da ubangiji mun wayi gari yau musulminmu su suka fi kowa fada da addini da masu addini suna amfani da kujerunsu suna yakar Allah suna yakar addinin Allah mun wayi gari yau daga cikin musulminmu akwai waɗanda suka rungumi aƙidu na bidiyoyi suna fada da Allah suna fada da bayan Allah halisa zalika bi fasad yan kasuwanmu sun waye gari babu abin da ke gabansu shine me za su tara me za su tara su mallaki tafka-tafkan gidaje su sa kwado su rufe su mallaki manya-manyan motoci a yayin da wani yake yawo akan silifas su auri matan da suka ga dama su sake su lokacin da suka ga dama su tafi kasar da suka ga dama a yayin da wani yana neman naira ɗari da zai hau mota je ƙauyensu ya gagara a ƙasar nan a cikin masu kuɗin ƙasar nan musulmi akwai wanda yake tasin jirgi musamman daga ingila ya zo kano a loda masa kilishi a kai masa saboda kawai yana sha'awar kilishi jirgi musamman saboda yana da kudi jirgi ya zo ya sauka a airport a ɗebo kilishi a sa ya tashi ba zai ɗauki kowa ba ya kai wa wannan mai kudin kilishi a ƙasan nan akwai waɗanda suke turowa jirgi a sai musu ɗumame daga lagos suna lagos su turo wai a nan kano akwai wani gidan da mata ta iya dumame a saya musu dumame a kai musu an tafa dan wannan magana har sunan masu abin ana yi a ƙasan nan a cikin shugabanni a ƙasan nan akwai wata da ta riƙe wata madafar mulki a ƙasan nan zobenta ta manta zobe zobinta ta manta a wata ƙasa sai da ta tashi jirgi musamman ya je wannan ƙasar ya sauka aka ɗauko zoben aka ɗora shi akan kujera aka taho da shi tana nan tana cikin waɗanda wannan gwamnatin ta kama take tatsa take karɓan kuɗi a hannunta ko ta kawo kuɗi a hannunta amerika ingila sun daure mata gindi da yan uwanka musulmi yan siyasa marasa manufa suna nan suna surutu suna zage-zage suna cewa an matsanta mata an kaza a kyale ta arabu da ita a ƙasar nan akwai waɗanda suka ɗebi kuɗin gwamnati suka sai wa yaransu ƙanana 'yan sakandare jiniya sakandare suka suka sai musu private jet jirgi na sama yaro karamin da ko aure bai ba bai gama secondary school ba yana da jirgi jirginsa na hawa duk waɗannan da sunansu a kwakwalwata a garin nan akwai musulman da bai san iya adadin gidajen da ya mallaka ba amma kuma bai da masallaci ko ɗaya da ya gina gidaje dai bai san gidajen da ya siya ya siya ya rufe ya siya ya rufe ya siya ya rufe a ƙasan nan a garin nan akwai mai kuɗin da ni na san saboda tsabar siyan gidaje da kadarori da filaye sai ya siya bai san ya siya ba sai a je a daɗa gin takardu na boge a dawo masa da shi ya daɗa siya saboda diga ne shi a ƙasan nan akwai mutumin da yake shekara guda yake bai taɓa maimaita riga ba kuma ƙaryarka ka ce ka taɓa ganin riga iri ɗaya sau biyu a wuyansa ƙarya ne wannan malam suna nan ma ba ɗaya ba ba biyu ba suna nan da yawa a yayin da muke da 'yan uwanmu a maiduguri suna gudun hijira suna cin tafasa suna mutuwa da yunwa da ishirwa a yayin da muke da 'yan uwanmu mata a maiduguri da sun yi gudun hijira pant da za su yi al'ada aro suke karba canji suke yi idan kin yi kin gama ba ni nima ne in kin yi kin gama ba ni nima ne pant wallahi shi ko idan ya tashi kaya ne yake sa a ɗinka masa masu tsada wanda babu su anan kullun kaya iri ɗaya yake sa kuma kullun takalmi iri ɗaya yake sa kuma agogoma daban a ƙasan nan akwai wanda yake kullun in zai saka riga to akwai kalan motan da zai hau yawan rigunan sa yawan motocinsa a irin wannan yanayi ne fa da muke ciki wai ake cewa wai ana jin yunwa wai ba kudi wai ana yunwa wai ana talauci wai talaka dai yana cikin yunwa marashi yana cikin rashi amma masu kudi suna da kudin su har yanzu ba a daina gina sababbin gidaje ba a Kano a kasar nan a Najeriya gaba daya ko an daina har yanzu ba a daina zuwa ana sayan siminti yana karewa a shaguna ba ko an daina har yanzu masu tifa ba su daina shigo da yashi ana gina gidaje ana buga bulon ba ko an daina kai ana ma ba da labari bana ma umrar da ma 'yan najeriya suka je an daɗe ma ba a je irin ta ba a bana umra har yanzu masu kuɗi ba su daina fati da masha'a idan sun aurar da 'ya'yansu ba a yi kiɗa a yi rawa a kira mawaƙa da makiɗa a yi ballagaza da kuɗi duk ana yi ko an daina yi har yanzu ba su dawo da ‘ya'yansu da suke karatu a ƙasashen waje ingila amerika ina su dawo da su saboda babu kuɗi ana cikin talauci su dawo da su sama da su a jami'o'inmu na najeriya ba har yanzu ba su yi ba amma ana cewa babu kuɗi babu kuɗi ana yunwa ku dai gyara lamiri talaka dai yana yunwa wanda ba yi da shi yana cikin rashi amma masu kudi suna da shi barayi gafiyoyi da suka yi jido suka saci kudin al'umma suna da kudinsu yan kasuwa azzalumai marasa tausayi suna nan suna odar kaya suna harkokin suna samun kudinsu duk wannan ba gyara ba duk tuciyarmu da musuluncinmu da addininmu har yanzu masallatanmu akan bara suke rayuwa masallacin juma'a guda sai an zagaya hula an kewaya naira ashirin naira talatin da shi ne ake zuwa a yi sallar magarba da ishayi har wannan masallacin da muke sallah a cikinsa wannan hasken da muke gani da injin da muke ji zagayawa ake fi sabilillahi ana zuba mai a inji ranar da baku ba da ashirin goma talatin din ba ba za a ga injin ba a yayin da muke da mutane da suke da halin da kullum kowa gidansa da injinsa janaretonsa ba fashi karfe shida sana yi ko da nefa ko ba nefa za a tayar mai da inji kuma ba za a kashe ba sai gari ya waye amma masallatan Allah da za a zo a yi sallah da magariba da isha'i ana nan ana hasbunallahu wa ni'mal wakilu al'umma ya kamata ku nutsu ya kamata mu yi wa kanmu kiyamun laili idan muna son gyara fa mu gyara gidajenmu musulmi yau zai yi aure baya tuntuban Allah ya ya kamata ya aurensa duk zuwansa matsalaci da halattarsa karatu idan ya zo aurensa al'adarsa ita ce a gaba galiban mu haka muke a ga mutum ahlus sunna iya ganinka amma in kana so ka ga rauninsa ka ga ranar da zai aurar da yarsa a gidan shi kaga yadda mata za su yi rashin mutunci kaga yadda za a yi al'adu wallahi kamar baya zuwa wajen karatu sunnar mu a masallaci take a wajen karatu amma mu'amalan mu a gidajenmu da auratayyanmu da sunanmu da wayewa da sauransu a'a ahlus sunna ne shi lamba ɗaya a masallaci amma idan ka je kasuwarsu yana cikin macuta yana cikin waɗanda suke sayarwa mutane mummunan kaya halu suna ne ga gemu ba magana amma a kasuwarsa yana da cikin waɗanda suke ɓoye kaya su ɓoye shinkafa su ɓoye taliya su ɓoye madara don ta yi tsada su tatse talaka amma fa a masallaci fa su ne 'yan kwamiti ma in ba sa'a ba halal abinda bai zo hannunsa ba shine halal shine haram kai duk abin da ya zo hannunsa halal ne ko wuta ce kuwa yau inda za ka je jami'o'inmu fitsararrun yara mata 'ya'ya musulmi ne ku tambayi ɗaliban jami'a za su gaya muku da na kwalejoji marasa mutunci yaran da suke shiga na iskanci shigar Allah ya isa shigar rashin mutunci yayan musulmi ne ba mamaki wasu ma yayan malamai ne idan ka ga ana fati ana kida ana rawa ana rungumin mace da namiji billahi azimu zaka zagaya musulmi ne a unguwar musulmi ake yi har yanzu ba ku daina kiran masu kaɗe-kaɗe da wake-wake a unguwanninku saboda za ku yi aure ba ku manta da Allah sai an zo ana magana a ce Allah ya ba mu rabon annabi duk lokacin da aka tashi wani biki ko wani taro a jami'a a makarantunmu ku je ku ga yadda 'ya'yan musulmi suke bara ku gane 'ya'yan musulmi ba ne duk wanda ka gan shi da mummunan aski insha Allah kana duba za ga goshinsa kuma baki musulmi ne duk wanda ka ga ana tafiya da mace ana tafiya ana mangarar kafadarta ana yi ana tafa ana taba gadon bayanta ana yi ana yi kaza wallahi idan ka duba insha Allah za ka ga dan uwanka ne musulmi matashi إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم Allah ba zai canja wa mutane halin da suke ciki ba sai sun canja da kansu rashin gaskiya ha'inci yaudara in gaya muku wani abu subhanallah yanzu ba ana cewa ana yunwa a ƙasar nan ba ba ana cewa babu abinci ba Allah ya kaddara damana bana ta kyau mutane sun noma masara sun noma shinkafa oba amma a ƙasar nan akwai miyagu waɗanda sun yi alwashin wannan wahalar da ake ciki sai an ci gaba da yin ta saboda ba siyasar su ce ta ci ba saboda suna da manufa su lalata ƙoƙarin gyara da ake so a yi tunda an ce an rufe boda kar a kawo shinkafa kowa ya je ya yi zuciya ya noma shinkafarsa dama abin da ake so kenan an noma shinkafar ta yi yawa masara an noma ta ta yi yawa mutane gonakinsu malam masha Allah ka san me ake yi waɗannan mutanen da yi waɗanda ba sa so ku ji daɗin nan sai suka yi ƙungiya suka haɗu suka tara maƙudan biliyoyin kuɗi yanzu bi ake malam masara tana zangarniyarta a gona ake samun mutumin ƙauye a yi cinikin gona gaba ɗaya a siye masaran a kawo yan aiki su buge ta a kai ta sto wallahi na je garin da wani gari ne nan na je kwanan na hanyar lagos muka je da'awa sarkin garin na je tashi yana cewa jama'a kar ku yadda kar ku yadda akwai miyagu sun shigo da kuɗi a hannunsu suna bin manoma har gonansu shinkafar ka sai ai kuɗinta wallahi da kwansanta za su sai ta su zo da motoci su loda sun gina manya-manyan su to za su je su zuba kayan abincin su rufe ƙasar ta ci gaba da zama da yunwa da talauci saboda a ce wannan shugaban ƙasan ya jefa mutane cikin wahala wallahi malam shine ajandar da suke yanzu kuma burinsu ya saukai ba su kujerar su ci gaba da satan abin da za su sata ku ɗauki wannan magana ku yada ta duk duniya ku faɗe ta abin da ke faruwa kenan yanzu a ƙasar nan wanda wajibi ne galiban mu matsalar mu anan mu ba noma muke yi ba ba ma harkar noma amma ku je ƙauyuka inda ake noma da sauran jihohin da ake noma abin da ake kenan malam yanzu sai a zo ana lobein ɗinka manomi ka noma eka kaza hekta kaza sai a zo a yi cinikin amfanin gonan naka gabaki ɗaya mutumin kauye an je an bashi miliyoyin kuɗi ko an bashi dubu ɗari kaza yana murna ya zo da ya zo ya aurar da yarsa yana zuwa ya canja fentin gidansa da ya zo ya canja kekensa da ya zo ya kaza kaza wallahi kuɗin sun ƙare abincin kuma sun ɗebe shi sun je sun zuba a store sun rufe wata ɗaya wata biyu kun daɗa koma cikin wahala sai a ce al'amuran nan sun lalace sai a ce mutumin nan a jininsa ne kamar yadda ake faɗa yanzu kun ga ba ku san da wannan labarin ba to ina gaya muku na rantse muku da Allah guda ɗaya tabaraka wa ta'ala wato da Allah ya halicci duniya ya zuba mutane marasa mutunci yan iska to ina gaya muku Najeriya tana daga cikin kasashen da yake akwai marasa mutunci yan iska cikakku marasa tsoron Allah Najeriya ba lalle akwai waɗannan mutanen burinsu ta ɓare burinsu a wahala a nan nan inda ake matatar wannan wannan kamfanin man dafa dinnan nan na mai dinnan NNPC namu na Kano dinnan wannan wa yake ban labarin wani mutum babban mutum da shi ana ganin sa an zo ana magana wahalan mai wahala lokacin da ake ta wahalan mai na yace kai jama'a ni fa bana son ina jin kuna sukar wahalan mai wahalan mai ai sai an wahala wani yake samu mu yanzu kasuwar mu kenan yace a rayuwa iya tashin hankalinsa ya fita ya je ya ga gidan mai ba layin mai yace yini yake yana cike da bakin ciki wallahi malam dan mai ne yanzu in na faɗi sunansa ka san shi yace ya tsani ya je ya ga gidan mai ba layi yace ai kyan gidajen mai layi a lokacin su kuma shine za su samu kuɗi muna da irin waɗannan mutanen a tsare da mu har muna tsammanin wai za mu samu wani canji yasa a ghana an yi wahalhalu sama da wanda aka yi a nan najeriya a ghana amma allah ya taimake su ya ba su shugaban kasansu shi da ya zo gyaran ya ce to gyaran kasar fa bai zai ba dole sai an aika wasu lahira ya bi ya tsince miyagun gaba daidai ya kashe su sai kasar ta yi tsit da an saki doka an ce a yi kaza sai ga abu yana gudana to wallahi akwai mutanen da na rantsi da Allah in ba mutuwa suka yi ba to wallahi an daina bara bara a ci gaba da samun kwanci hankali da nutsuwa ba akwai yan wuta marasa kirki wanda Allah ya rubuta yan jahannama ne kawai azabtuwa za mu yi ta yi a hannunsu wai kuna gane karatun nan kuwa to wannan shine sakonku na ranar farko akwai sauran gwagwarmaya kuma a gaba ya Allah ka mana maganin matsiyata Allah ka karya 'yan ta'adda ya Allah ka rusa manufarsu ubangiji ka bamu abin da zamu ci da zamu abin da zamu sha wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu um, kamar yadda sanarwa ta gabata kenan daga yau an kawo an koma dukkan karatuka da muke gabatarwa tare da ku a dukkan majalisai sai yan uwa sanar da yan uwa insha Allah kenan akwai darussa da ake gabatarwa kamar karatun ahkamul jana'iz na ranar lahadi a kofar nasarawa shi ma wani satin kenan za a ci gaba da wanda ake ranar asabar a masallacin abdullahi bin abbas a nan bayan kwalli police station karatun sira kenan a bayan asibitin wata ta zo da karatun da muke yi na ƙarshen wata-wata a masallacinmu na nan tudun maliki wanda insha Allah shi ma wannan watan za a dawo da kuma wanda muke na usman bin affan masallaci asabar da ladi tun daga asuba da kuma wanda ake yi bayan azahar zuwa la'asar na weekends kenan asabar da ladi duk dai mun dawo karatuka insha Allah saboda yan uwa suna yawan bugo waya ita waya ita waya masha Allah so na sanar mun faɗa kuma an yi bayani wato za a koma kuma kowane karatu masallacin da ake karatun shine alhakin sanar da karatun ko komawa karatun yake hannunsa kuma shi masallacin shine zai bibici malamin ya tambaye shi yaushe zai komo karatu ba wai malami yana karatu a nan masallaci ana jiran sai an ji ya raba sanarwa a masallatai cewa an koma ba wannan rashin ladabi ne kuma da rashin girmama karatu yanzu mutumin da shi yake shi yake karatun shine kuma zai dauki nauyin yayi tabi yana sanarwa a masallaci cewa ya dawo karatu wannan ai babu bai kamata ba so kowane majalisi da yake da malamai da suke masa karatu to shi zai ta bin malamin in malamin ya ba da sanarwar ya ba da amincewar cewa ya koma to sai majalisin ya ta sanarwa an koma karatu ya aika sauran majalisai da wuraren karatuka ba wai ana jiran malamin shi ne za a yi ta buga waya kuma shi ne zai aika majalisai su je cewa su sanar ya koma karatu wanda galiban abin da yanzu ake kenan a garin na a yawancin majalisai kuma sai mun yaƙi wannan mummunar ɗabi'ar mun gyara ta ba daidai ba ne kuma rashin girma malamai ne idan har ana mutunta abin da su malaman nan suke yi to ya kamata a bi kowane malami a tambaye shi a ce yaushe zai koma kuma a je a sanar ba shi ne zai ta buga waya wa majalisai da masallatai ya bi yana aikawa cewa zai koma karatu ba haka ake wa malamai galiban sai ga malami shine zai je ce a sanar zai koma karatunsa wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma zai iya bayuwa zuwa ga ya taba ikhlasin mutum ma so da Allah ya kamata yan uwa a kiyaye kuma a yi wannan nizami a dukkan wurare da masallatai da kuke da shi a wuraren darussan wannan ya ce malam muna maka fatan Allah ƙara maka lafiya da tsawon kwana ya ce da Allah matsalar rashin halaccin ɗaura aure lokacin da ake aikin hajji ko ake cikin ihrami shin ya shafi wanda ya je aikin hajjin ne ko wanda ke cikin ihramin ne ko kuma har wanda ma yake nan gida a'a ya shafi wanda ya je aikin hajji ne kawai Allah ya ƙara malam lafiya ina neman addu'ar ka da ta ‘yan uwa akan aure da na yi Allah ya mai da malam gida lafiya to dan uwanmu ya samu karuwar aure dan hutun karatun nan da muka yi sai ya mai addu'a Allah ya sa masa albarka a cikin aurensa wannan yake cewa do Allah a karam kalla ina so a taya ni ko a taimaka min da addu'a in akwai addu'ar da ake yi domin cire belin jarirai idan akwai dan Allah malam a taimaka mana da ita saboda ana karɓo mana rubutu daga gidan 'yan ɗariƙa saboda ma'aikatan lafiya sun hana a cire beli sai suke zuwa suna karɓar rubutu daga gidan 'yan ɗariƙa to na farko dai shi cire belin nan ba addini ba ne al'ada ce al'ada kuma ta ci karo da tsarin shi bature likitocinmu na zamani ba su yadda ba ba su goyi bayan cire belin nan ba da ake yi shi ne na wuya ɗin nan ko? ko? yar wuya ko makawuya ake cewa ko idan ka ga yadda ake cirewa yara ba za ka so a cirewa yaran ka ba ni dai muna yara mun gani na gano wani zami sai da wani dogon katako da karfe da wata aska a danne harshen yaro a matsa kansa sai ya mika kyat sai ya yanko shi ya ciro jini sai ya cika bakin yaro likitoci ba su yarda da wannan ba kuma suna hanawa so a addini kuma ba inda aka ce a cire amma al'adan mu ana cirewa so idan abu ya zo al'ada bai ci karo da addini ba kuma aka ga yana da amfani sai a je a ta yi amma ba bukatar a zo a tambayi malami wai ya faɗi addu'a cire beli tunda ba hadisin da ya ce a cire belin kun gane wannan to amma yanzu na ga su kansu wanzaman sun dan samu ci gaba ana ba da magani garin magani suke barwa a ita ba yaro jariri uwar tana sha sai zamanto belin bai yi tasiri ba na tattauna da wasu akan wannan matsala din suke ba da labarin cewa ya danganta ga mutum wasu gaskiya in ba a cire musu ba suna wahala mutum gaba ɗaya rayuwarsa zai kare yana cikin ciwo da yawan yin amai da rashin lafiya in ba a cire masa ba wai fa dan ni ban ga wanda hakan ta faru ba akan shi an dai gaya mu wani in ba a cire masa ba babu zaman lafiya a ɗabi'ar gidansu a al'adar gidansu wasu kuma gaskiya ba a cirewa yanzu da yawa a cikin nan watakila wani bai ma san belin ba kuma shi bai ga a gidansu ana cirewa ba so kun ga da addini ne da kun ji malamai suna ta hudu ba suna bayani akai ina fatan kuna fahimta so kuma likitoci suna ta magana kar ayi so ni dai ina ganin ya kamata a fidda wani research mai kyau a samu daidaito tsakanin masu maganin gargajiya da wanda suka yadda da harkar belin da su likitoci a fidda wata matsaya guda daya idan har ba da amfani cutar da mutane ne to gaskiya wanda a kaurace masa saboda hadarin da yake tattare da shi yana da illa wani yaron daga nan yake mutuwa akwai wani zaman da gyara sa'a ne kawai zuwa suke su afka maka askar sai abin da Allah yi sai a zo jini ya ta zuba yaro ya mutu so in kuma akwai magani substitutes maimakon a yanke da wukan ko reza din ko askar to a yi amfani da magani in ya tabbata akwai shi din so a nan gurin ina baka shawara ko ina baku shawara su ma da suke zuwa suke muku rubutun shan suna karban kudin ku ne ba wata alaka wani rubutun sha za ka yi akan cire beli neman kudi ne kawai da ciwa-ciwa da neman na cefe ne kawai so baya da wani asali kar ma ka kama nan masallacin mu farko dai mu ba mai dama da rubutun shan ba kuma mu ba ma yi kuma dan ka ce ana ba da rubutun sha kaka tsammanin kuma ko ta addu'a da za mu ɗauka mu baka a'a yawwa wannan shine a je dai a bincika a tabbatar da shin yana da tasirin ko bai da tasiri ina ba da shawara in ma yana da tasiri a jikin mutum to abu hanyar da za a sha magani kawai ba wai a cusa mutum wannan karfin ba mai tambaya ta karshe ke da Allah malam ya halatta a yi amfani da carbin nan mai rubutun Muhammadu da kuma Allah a jikinsa a yi dama kwanu carbi an rubuta Allah da Muhammad a jiki kuma ana shiga ban daki da shi to barin maka ta mahaukaci gaba daya da me Allahu da Muhammadin da wanda ma babu Allahu babu Muhammadin gaba daya jin carbi bid'a ne ba addini bane kai hakuri fa don na san yanzu haka carbin kai na ajihunka amma kai hakuri rubutu musamman malamai suka yi akan carbi littattafai akwai littattafai akan carbi cewa bid'a ne ba yi da asali idan ka iya sama masa asali shine daga cocin katolika aka samu shi yan catholic church har yanzu yan cocin catholic suna da carbi kuma suna jan carbi ni ma da idona na ga wani fasto wallahi malam ga kuras a wuyansa ga kuma katon carbi a miran motarsa na tsaya na duba nake ce wani ɗanwa yau kaga ikon Allah ga wani fasto ga mota kuma motarsa ce ba a yi aro ba ga carbi ce eh ai ɗan cocin katolika ne to su ne asali su ma musulmanmu suka ɗauka suka yi aka ɗan yi modernizing ɗinsa a sa Allahu da Muhammadu da liman da ladan abinda aka ce ka yi ka yi amfani da hannunka haka hadisi ya zo ya ce ku yi amfani da hannunka wajen tasbihi fa inna wannan mustantiqatun yawmal qiyama suna yin furuci wannan gaban in kai tasbihi da su 33 nan ne a nan gurin duk inda kai shida shida shida shida shida sai kai uku 33 ya tabbatar wannan yankan ba yanka uku uku bane saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ni'imomi da dama a jikin mu za mu amfani da shi sai ka amfani da na dama duk tasbihin da zaka yi zaka yin sa a hannu shine sunna kuma hannun nan zai maka shaida a ran tashin kiyama cewa kana tasbihi da shi amma mutane sai mutum ya je ɗebo carbi kaya guda ya tafasa masa aljihu yana zuwa yana ɗinkewa kuma yanzu gani ake carbin tsoron Allah ne kai hakuri watakila mahaifinka yana da shi watakila kai ma kana da shi mamanka tana da shi amma magana ta gaskiya da hannu ake amfani wani ya sha wallahi bata ake ba a ganewa me yasa in ka zo kirga kuɗi baka bata saboda kana nutsuwa yin za ka irga kuɗi a nutsa kake mutum a yana irga kuɗi ana assalamu alaikum na yana irga kuɗi sallama ma ba su amsa saboda yana irga kuɗi ya ba da full concentration a kai amma idan ya zo zai tasbihi hankalinsa baya jikinsa ba dole ka rinka bata ba kuma mutum za ka zo yana rike da carbin yana ja amma Allah hankalinsa baya kan carbin yana ja fa kuna hira ya al'amura kuna nan kalau ko ka alhamdulillah to Allah ya ce maka ya kasuwar alaji a lafiya kalau to Allah ya mana albarka Allah zai ba mu dacewa ko ba ku ga hannuna bane ba nan nake so ku rinka lura da shi duk dai kowa kalau ya yara kwana biyu wallahi ban ga yaran ka ba yana zuwa makaranta kuwa Ah, alhamdulillah to Allah sa albarka kai masha Allah alhamdulillah ka gani yana kuna la yana labari yana ta ja to wannan mai dan dama dama kenan akwai wanda ma idan an zo majan ana yin assalamu alaikum za a fara jan tarbi idan ya zo sai ya hada guda bakwai a ja daya subhanallah subhanallah subhanallah kaga wannan ya zama wasa da addini kenan da ido na naga akwai wanda wallahi sai ya ja guda uku hudu ya hade nace Allahu akbar Allah mai hikima kuma yanzu wannan ya ce wai yayi wa Allah ya ce wai yayi wa Allah to akwai wanda kan na gani ma shi kaga haka naka ke fi fi fi haka yake jin su gaba daya ya gama kawai ya tofe su da yawo to ya kafa ya ce Allah amsa mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته